تأتي لنا من زهره
ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يذلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون
Allah ce masu aikata wannan abu irin su harisu dan na rabu nan suke yin shakiyanci suke aikata barna suke kuma batar da mutane to za su ɗauki Allah tabaraka ta'ala yana nan yana dakon su za su zama suna masu ɗaukan zanubansu mana a ƙarshen lamarinsu abubuwa baya kyau domin za su ɗauki laifuffukan da suka aikata na zanuban da suka yi cikakkiya kamilatan cikakkiya ba za a kankare musu ko bai bai yawon mata ranar kiyama haka nan kuma wa min awzarin lazina yadhilluna za su ɗauki kuma daga cikin wato zunubai da laifuka na waɗanda ainihin suka batar da su bigairi ilmi ba tare da sanin su ba suka ja su zuwa wato ainihin yin shirka da kuma sabawa ainihin manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce ala sa'a ba ya zuro na'am ku saurara abinda suke ɗauka na daga wato zunubai waɗannan kuma shirkan sa'a abin ya mugusta ƙwarai قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون آية أقرقر ترواشي لتسليها كما زوق الله صلى الله عليه وسلم الله يشيك أن مكر الذين من قبلهم irin su wato fir'auna irin su amana irin su namarudu sun aikata abin da suka ga dama saboda haka daga cikin waɗanda suke gabanin su shine namarudu wanne ya gini mai tsawo zuwa sama ya ce zai je ya yaƙo Allah fatallahu sai ubangiji Allah ya nufo shi ma'ana ya nufi bunyanahu wannan wannan gine-ginen nasu da suka yi na hawa na asumiya min alƙawa'idi daga waɗannan wato foundation ɗin da suka ginshikan Allah tabaraka ta'ala sai ya wargaje su mana ya nufi wannan ginnan da shi ainihin na marudu ya yi Allah baki ɗaya sai ya wargazar da abin fa'arra alaihim wasaqafu min fawqihim sai wato rufe-rufen da suka yi na gini sai ya wargaje faɗo ainihin daga kansu tun daga ƙarƙashi Allah tabaraka wa ta'ala ya girgiza abin ya wargaje shi wa ta umul azabu sai azaba ta zo musu kuma wato ainihin min haisu la shuruna ta inda ba su taɓa yin zato ba su taɓa sani ba
ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين sanarana alkiyama kuma an ta za a kunyatar da su Allah zai kunyatar da su waɗannan mushrikai da waɗanda suka yi wannan mummunan ayyuka duk abin da suka yi rasulullahi ka kyale abin da aka yi wa magabatansu su ma za a yi musu alkiyama kuma a kunyatar da su kamar yadda za a kunyatar da waɗancan waya ƙulu kuma ubangiji allah yana faɗa amma a harshen malaku yana faɗa a gare su ya ce aina shuraka iya ina abokan tarayyar nan da kuka ainihin riya cewa akwai abokan tarayya gare ni da kuke bauta musu allazina kuntum tushaquna fihim wannan da kuke sabani ku da mumine a cikin su su ce babu abun bauta da gaskiya sai ne ko kuma ku ce a ga gumaka to ina suke yau qala allazina utul ilma sai waɗannan da aka ba su ilimi da sani da imani su ne annabawan Allah da mumine din duk a gaban kowa za a yi sai su ce innal hayyal yawma wasu alal kafirina hakika yau kunyata da tabewa da kuma wato gamuwa da mummuna ya tabbata a bisa kafirai alladhina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim فألقوا السلم ما كنا نأمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce allazina tatawaffahum almalaikatu kaga waɗannan da mala'iku suke kakkashe su lokacin mutuwar su su kafiran nan zalimi anfusihim masu zalunta kawukan su ne da kafirci da kuma yin shirka falqaw salama sai kaga suna neman kubuta suna neman mika wuya yayin da suka ga alaka mutuwa ta zo sai su dinga neman za su yadda su mika har suna musu suna cewa mako na na'malu min su'in ba mu kasance muna aikatawa ba daga mummuna ba mu aikata komai mu ba mu mummuna suna faɗa suna a alkiyama ai mu ba mu muni ba mu ba mu yi shirka ba sai ko Allah ya musu magana ta harshen mala'iku sai ce bala haka lamarin yake kun yi shirka kun yi abin da kuka ga dama inna Allah haƙiƙa ubangiji Allah alimun masani ne bima kuntum da abin da kuka kasance ta amaluna kuna aikatawa da kuma wanda kuka aikata kuma yau zai sakayya a gare ku
فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبيس مثوى المتكبرين ga sakamakon nan Allah ce fadkhulu abwaaba jahannama ku shiga kofofi na jahannama ku kafirai mushrikai masu isgilanci da istihza'i ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama khalidina fiha halin kasancewa kuna masu dawwamuwa a cikin jahannama falad isa masawal mutakabbirina kai tur wallahi da makoman kafirai da ita ke jahannama masu girma kai to tur da makoman su
وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين Allah tabaraka wa ta'ala ce ila an faɗa lillazina taqaw ga waɗannan da suka ji tsoron Allah suka ƙi yin shirka su mu'minai da suke tare da manzon Allah ma za anzala rabbukum me ubangijinku Allah ya saukar muku ma'ana kamar magana da harisu dan na rabbi la'anan nan Allah yayi to maga sai abin ya yaɗu sai kowa kuma daga cikin kafirai sai suka dinga wannan to waɗannan ma baƙi ne suka zo dalilin su ko na aya su ne jama'u ne na laraba da suka zo wato ainihin suka shigo suka zo maka saboda haka sai suka yi ta jin abubuwa maganganu suna samun labarin alkur'ani da halin da annabi muhammadu yake ciki na jan bayi suka ji abubuwa kai mutane musulmi wasu sun bi wasu kuma suna ta fama sai su ma suka ma za a zala rabuku mai ubangijin naku ya saukar waɗanda suka bin su baƙi daga zuwan su ne suke tambayar su don sun ji mai ake musu a maka sai suka tunna tambayar su mai ubangiji ma za an zala rabbukum mai ubangijin ku Allah ku ya saukar muku qalu khairan sai suke cewa alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar mana domin shine ya aiko annabin mu ya zo mana da gaskiya da shirya da tsira lillazina ahsanu haƙiƙa ga waɗannan da suka kyautata wato shine suka yi imani da abin da aka saukar gare mu akwai ainihin hasanatun kyakkyawa fi hadhihi dunya a wannan duniya domin za su rayu lafiya za su kwana garo ba abin da zai same su duk wanda suka imani da Allah sun kama za Allah to kyakkyawar duniya ta same su domin za su rayu kalau wala darul akhirati sannan kuma wallahi tabbas gidan lahira a wajen su shine aljanna da za su samu su shiga khairu shine mafifici ma daga gidan duniyar da suke ciki wala na'imar darul muttaqin Allah ya ce kai madalla wallahi da gidan masu jin tsoron Allah ita ce aljanna jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtiha lanharu lahum fiha ma yasha'un kadhalika yajzi Allahu
gidan masu tsoron Allah nan da Allah zai saka su ciki shine Allah ya ce ita ce ce jannatu wato na ainihin dawama na zama jannatu adani jannatu na zama wato wanda ake zama a dawama ana cikin jin daɗi madalla da wannan gidan yadkhulunaha su waɗannan bayan Allah da suka wa Allah suka imani za su dinga shiganta ta jarimin ta ta al-nahar ƙoramai tana kwarara tana gudana ta ƙarƙashinta wato ainihin laufiya ma ya sha'una a cikin aljanna akwai duk abin da suka zama suna so suna ƙauna duk abin da suke da bukata yana nan kazalika haka lamarin yake wannan daɗi da garaɓasa da Allah tabaraka wa ta'ala ya musu sakamako ne yajzillahu almuttaqina Allah yake wa masu jin tsoron sa wato ainihin sakayya da shi Allah ka sa da mu ciki
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون wannan kuma su su ne an ji waɗancan wanda ta tawafa hubul bala'ikatu zalimi an fusihim su ne kafirai da suka ji mala'iku sun shigo za a ɗaurai kuma ga zabbaniyawa da suka rako a zara'ilu da makamai da zarto da gudumomi sai su fara neman kubuta suna neman za su miƙa wuya ina to wannan sufofinsu an ji makomarsu to amma waɗannan bayan allah masu imani su ne wannan da allah yake gaya mana makomarsu allah ka sa da mu ciki su ne aljanna su kuma sifan nasu allazina tatawaffahumul mala'ikatu sune waɗannan da mala'iku suke kasar da su suke karɓar rayukansu mala'ikun rahama amma halin kasancewarsu ɗan ibina suna masu tsarki tsarkaka ne daga barin wato shirka su sun tsarkaka daga barin shirka ya ƙuluna sai ka ji wato mala'iku suna faɗa a gare su yayin mutuwa yayin da za su mutu in mala'iku sun zo wajen su sai su dinga cewa salamun alaikum salamun alaikum to da mutum ya ji sallama to aljanna ci maka mutunci kalmomin da suke zuwa da su ba daɗi in mutum ya bar hanyar annabi tun daga kafin mutum ya bar duniya ya mutu sai ya gane kuransa kalmomin alfasha da zagi da danne-dannen dan adam ma ya daddanna zagi aka ji mummuna yana ga mala'ikan azaba za su shigo da kalmomi marasa daɗi da suke nuna za ka tafi azabar Allah ne amma waɗannan bayan Allah ga sha Allah ya gaya mana suna gaya musu yayin da suka shigo wajen su yayin mutuwa salamun alaikum salamun alaikum suna ji suna amsa sallama suna jin shigowar nan sai su dinga biyar musu da cewa udkhulul jannata ku shiga aljanna ya ku bayan Allah da kuka imani bima kuntum ta'maluna da abin da kuka kasance kuna aikatawa a rayuwar nan taku kuka bi Allah ba ku shirka ba kuka so manzon Allah to aljanna yau za ku shiga lokaci yayi Allahu akbar shi sa su bayan Allah ranar suka mutu shine zaka ga nan ne ranar farin cikin su rannan ne farin ciki shi sa zaka ga ana cewa Allah ka sa ranar gamuwan mu da kai ta zama rannan ce ranar farin cikin mu bawan Allah da Allah iya da shi idan ya mutu aka ɗauke shi ya bar gida aka kai shi makabarsa ko ya tafi zuwa ga Allah sai ma an kai shi ma cikin ni'ima yake fara ta kai shi shi a ashe ga ni'ima nan haka muke zaune cikin wahala wannan rayuwar ta isa bala'i da wahala na mamaki ya faɗa a duniya sijinul mumin wajen natal kafiri wannan hayaniyar da jin daɗin da ake ji to kafirai ne suke da wannan jin daɗin amma mumine wannan wahala ce duk na Allah ya kai mu cikin ni'ima za mu san wannan rayuwa cikin wahala muka yi Allah ka ba mu ni'imar ka ka ba mu yardar ka Allah ka sa mu ne za mu shiga hal yanzuruna illa an tatiyahumul malaikatu aw yatiya amru rabbika كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله تبارك وتعالى هل الشمس yanzuruna baka ga sun zamanto su kafirai suna yin duba ba wato babu suna duba illa an ta tiyahumul mala'ikatu kawai sun su ta saurare sun shiga halar sun shiga garari sun fitittike ƙarshe ya zo ya yi muni to duk abin da mai karyatawa yake karyatawa da gangan ne sun san gaskiya ne ko kayar da kafiri aka yi a wajen yaƙi ya soku za ka ga yana gigita yana buge-buge saurare yake ta ina mala'iku za su kullo ta ina za a karbe mata ko aka suke duk sanna karshen ya zo allah ya ce ba ka duba ne ka gani su duba suke suna saurare ta ina mala'iku za su zo musu don su karɓi rayukansu au ya ce amuru rabbika ko kuma ta ina ne lamarin ubangijinka ya muhammadu sallallahu alaihi wasallama zai zo musu su ta nan suke saurare shi ne azaba ko kuma ma suna ganin kiyama ce ta tashi domin ga mutuwa ta zo dama kiyama haka take alkiyama ranna ma ka mutu alkiyama ka ta tashi kafin a zo alkiyama kowa da kowa Allah ka ba musa kazalika haka lamarin yake fa'alar lazina min qablihim waɗanda suke gabaninsu na kafirai haka suka aikata ya rasulullahi abin da suka yi maka karka damu al'ummatan da suka shuɗe haka suka yi wa ‘yan uwanka annabawan da suka rigaye ka sun ƙaryata su sun musu wulaƙanci amma aka halakar da su su ma waɗannan haka za su gamu da halaka kuma zalamahumullah ubangiji allah bai zalunce su ba al'ummatan da suka shuɗe da ya halakar da su su ma waɗannan abin da suka yi Allah zai damƙe su bai zalunce su ba walakin kanu an fi sahun ya zulimu da sai dai kawai sun kasance suna masu zalunta kawukansu ne da kafurcewa Allah
fa'asabahum sayyi'atu ma amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un sa sabahum sayyi'atu ma amilu munanan-munanan abin da suka aikata sai ya same su shine sakamakonsa alkiyama wa haka bihin ma kanu bihi yastazi'una abin da suka kasance kuma suna isgilanci da shi shine azaba yaushe za ya azaba ne wai yaushe azaba za ta sauka ne to haka bihin sai ya rusku da su
وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين الذين أشركوا ولنا لسك شركة دقا متانا مكة sun faɗa suka ce lausha Allahu ma'abadna min dunihi ai da Allah ya so da ba za mu bauta wa waninsa ba min shay'in na daga wani abu ba za mu bauta wa komai ba sai shi shi ya so mu bauta wa waninsa kaga wannan ya zamanto wani iskilancin kuma daban kenan tun da an aiko manzo ya ce karku bauta wa kowa ba za mu bauta wa kowa ba da Allah tabaraka wa ta'ala ya so da Allah ya ce wato ma abadna min dunihi min dunihi min shay'in jumla ce ibtida'iyya amma ta biyu kuma ita wannan za'ida ce min dunihi min shay'in din can ma abadna min dunihi min shay'in na'anu wala aba'una mu da iyayenmu wala haramna da ba za mu haramta wa kanmu ba min dunihi koma bayansa min shay'in na daga wani abu waccan min dunihi min shay'in ibtida'iyya ce amma nan min dunihi min shay'in za'ida ce kawai ziyaratul bayani ne ma'ana ba za mu haramta wa kanmu na daga wani abu ba kamar abubuwan da suke cikin kogi da abubuwan da Allah ya halatta suka ci da kuma abubuwan da aka haramta musu kasu ci kamar su alhanzar da makamancinsa kuma suka halatta wa kansu suke ci wai duk wannan abin da suka yi Allah ne ya so da bai so ba da ba za su yi haka ba kazalika haka lamarin yake fa'alar lazina min qablihim wanda suke gabanin su haka suka aikata suka sarrafantar da manzanni fahal shin babu alar rusul akan manzanni illal balagul mubin face sai isar da sako wanda yake bayyananne ولقد بعثنا في كل أمة رسولا نعبد الله واجتنب الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hakika mun aiko manzo cikin kowace al'umma da suka gabace ka ya rasulullahi kamar yadda muka aiko ka cikin waɗannan mutanen na- naka na maka amma mun aiko su ne da an ubudullah da su isar cewa su bauta wa ubangiji Allah shi kadai ba abokin tarayya gare shi ku bayi ga mu manzanni mu zo Allah ya aiko mu ku bauta wa Allah an ubudullah ku bauta wa Allah wato ainihin kar ku hada bautarsa da wani washtani bu taguta sannan kuma ku nisanci tagut shine wato gumaka da kuma wato wanda ake tarayya da Allah da shi wa min umman adallahu daga cikin waɗannan bayi da aka aiko musu manzanni akwai waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryatar da su suka yi imani imani da Allah Allah ka samu na cikin su wa minhum daga cikin su kuma akwai man haqqat alaihim dalala wanda bata ya wajaba a gansu cikin ilimin Allah ba su imani ba Allah ya wajabta musu wato ainihin bata domin su ainihin dandani kudar abin da suka aikata ya ku kafiran maka Allah ya ce fasiru ku yi tafiya fil ardi a ban ƙasa mana fanzuru ku yi duba kai fa kana aqibatul mukazzimina ya ƙarshen nan na wato masu ƙaryata manzanni
إن تهرس على هداهم فإن الله لا يهدي من يذل وما لهم من ناصرين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحرص على هداهم إن كان mai yin kwaɗayi a bisa shiryatar da mutanen ka mutan maka wato bayan kuma gashi Allah ya kaddara musu halakarwa Allah ya halakar da su ya batar da su to fa inna Allah haƙiƙa ubangiji Allah la yahdi man yudil baya shiryatar da wanda ya batar da shi wanda yake nufin azabtar da shi wa ma lahum min nasirina babu gare su su kafiran nan mai tsayarwa ko mai taimako gare su da zai hana afkar azabar Allah a kansu
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa aqsamu suna masu rantsuwa billahi da Allah su wato ainihin kafirai jihada aimanihin wato kai matukar kokarin rantsuwarsu suna nacewa suna rantsewa cewa la ya basullahu man yamut ubangiji Allah baya tashin wanda duk ya mutu to wannan aya dalilin saukarta wani mutum ne musulmi daga cikin mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani kafiri daga cikin kafirai na maka sai ya ranci kuɗinsa zai ba shi ranar kaza bai ba shi ba zai ba shi musulman nan ya zo ya ce masu to ka ce za ka ban za ka ban baka ban ba yau ka ce yanzu to yau ga shi na zo amma yau in dai baka bani ba to na baka da Allah ka bani ranar lahira ka bani bayan an mutu in na baka da shi sai ta yi a to in haka ne ma ai sai in cinye gaba daya a wani tashi za a yi sai dinga rantsuwa dinga rantsuwa cewar ba wani tashi bayan mutuwa da za ka ce wani zan baka bayan mutuwa ba wani can suka je suka yi amma ina kafin ka ce mai wannan tun Allah ya ba manzon Allah labari shine wannan aya ta sauka da sababin wannan rantsuwar da mutumin ya dinga yi yana ta rantsewa cewa la ya absallahu man ya mutu in dai kuɗinka ne kace in an mutu ka karɓa to na cinye la yab'asallahu man yamutu wallahi la yab'asallahu man yamutu ƙarya ne ba wani tashi ina ci yana ta rantsuwa shi ne Allah ce wa qasamu billahi jahada aymanihim la yab'asallahu man yamutu kaji to Allah ta'ala sai ya bashi amsa yace bala haka lamarin yake za a tashe su wanda suka mutu wa'adan alaihi haqq wannan alkawari ne akan Allah wannan yake abin cancantawa tabbas haka lamarin yake za a tashi wanda suka mutu walakin na aksarar nasu la ya'lamu sai dai hakika mafi yawa yawan mutane daga mutanen maka ko kuma daga kafirai da lalatattu na ko ina mafi yawan su babu suna sanin haka liyubayyana lahum alladhi yakhtalifuna fihi wa liya'lama alladhina kafaru annahum kanu kadhibin domin ubangiji Allah wato zai tashe su ne liyubayyana dinnan shi shi adafi ne ko muta'alliki ne ga yawasuhumullahu dinnan eh lalle lalle tabbas hakika Allah zai tashe su waɗanda suka mutu kuma su ma da suka karyata zai tashe su to yawwa Allah zai ta layu bayyana na ko lahum allazina ikhtalafu abinda su ikhtalifuna zai kuma bayyanar gare su abinda suka yi sabani su kafirai tare da mu'minai fihi cikin sa na daga lamarin tashi wato cewa lallai gaskiyar magana tabbatacciya a cikin sabanin da suka yi to na muminai shine gaskiya shine Allah zai tashe su wale alamar lazi na kafaru hakika a wannan rana waɗanda suka yi kafirci za su sani annahu hakika su kanu sun kasance kazibina masu yin ƙarya da inkarin tashi da suke yi Allah kuma zai tashe su kowa da kowa zai gani
إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون الله يجي أتكيش لي إنما للخسر لي أتكيش لي وتؤني قولنا faɗinmu lishayin ga abu idan aranahu idan muka nufe shi ya kasance shine an na ƙula lahu sai mu faɗa ga abun kun kasance fai kunu sai ya kasance
والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين ودنن هاجروا suka yi hijira fillahi cikin Allah suka kaurace wa garuruwansu suka kaurace wa gidajensu da danginsu suka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina ba dan komai ba saboda tsayar da addini da kuma kiyaye imani Allah tabaraka min ba'di ma zulimu bayan an zalunce su a can maka an cici mutuncinsu an doke su su annabi sallallahu alaihi wasallam kenan da sahabbansa lanubawwi annahum fid dunya hasanata lalle lalle Allah ya ce mun tabbatar da za mu ainihin saukar da su mu zaunar da su a duniya gida kyakkyawa shi za mu tashe su daga wannan gidan wahala na Madina na Makka a zaunar da su a Madina wannan alkawari ne na Allah inda ka ci wuya kuma kana kan hanyar Allah shi Allah baya zalunci baya kashe bawa cikin wahala komai daren dadewa ka dai bi Allah kai koyi da manzon Allah kuma ka yi haƙuri duk bala'in da za ka sha a nan filin duniya wata rana sai Allah ya canja maka wani ɗan guri ka je ka sha iska haka Allah yake shi sa manzon Allah da shi da sahabbai ba bala'in da ba su sha ba to Allah ya yi alkawari zai saukar da su wani gida wanda mai kyau wanda za su ji daɗi ana nan ana nan ba sai izini ya zo ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hijira yayi ya fita sahabbai suka bi shi aka zo aka yi hijira aka yi ta yi hijira aka yi ta kowa ya tafi ya bar maka sai ya je ya huta in ka zo Madina lafiya lau babu tashin hankali babu rigima saboda alkawarin Allah ne izun bi zillin lazzatun bi mararati dai na kaga an ji daɗi to an ci wuya saboda haka Allah sai ya sauke su wato Madina lallai Madina ta isa gidan daɗi eh Madina kana zuwa Madina za ka san wannan gari ne da Allah ya tanaje shi musamman dan manzon Allah bayan Allah da suka sha wuya suka zo Madina ya ishe su hutawa dan za ka ga hijiran manzon Allah da sayyidina Abubakar sannan daga nan sai hijira ta wato ba'arin sahabbai da suka dinga yin tasalluli ɗai-ɗai-ɗai sannan sai mazala sai hijirar ahlul baiti yayin gidan annabi hijirar su ta ban aka yi ta mazala ya tashi zakakuran mutane daga cikin mutanensa da suka zo suka baro maka ce a tafi a je a taho da ahlul baiti nasa shine aka je aka taho da yan gidan manzon Allah da wane da wane da wance suka taho duk wanda suka shigo madina sai su ji daɗi ko yanzu allah ya kai ka madina idan ka shiga madina kayo gajiya ka taho daga najeriya ka sauka jidda ka je nan ka je ko kai umra ko ka je to duk za ka yi ta jin tafiya kake za ka yi ta jin wahala kana shan gumi dan tafiya haka take a canja a shiga wannan mota a shiga wannan jirgi ka ji zum wani lokacin kuma ka ɗan ji sanyi haka ne amma ba za ka ji iska da ni'ima ba sai ana cewa an shigo madina subhanallah kai inna allah ista'ida madina ta farhan wata hadiata ana shiga madina ana dosowa za ka fara jin wata iska na kaɗa ka min allah kawai farin ciki zai cika ka kuma idan kai kana ta salati ga annabi kuma ka san abin da zai daɗa gigita ka ka je ka kaji ka zama kayi ɗum ka ji ka dum kawai sai ka fara zance a rai yanzu nan ina zan shiga annabi muhammadu yana nan ciki kai masoyi yara ka ji muna ziyara wata rana wani bafulatin ana ziyarar nan ana ziyarar nan sai yake cewa to ana ladabi muna ta salati sai ta bone yake shamala yanzu na amari muhammadu shina shiki yana shoki na masu haka saboda ladabi ai babu hayaniya ba ne malam ya'u da wufulatanin nan ya kuma yin wata wata sai sha'i da ne malam da Allah ta baka jini shekwa ya shiga hali abin ya fi karfin ruhinsa annabi muhammad lahiran ma ba shauƙin zuwa muke ba saboda yana can shi ne daɗin yanzu kai lahiran nan da musibar tafiya da abin da ya faru yake faruwa a lahira idan ba tunawan momini annabi ya tafi ba da wallahi sai dai a dinga kakkama mutane a kansu amma tun da annabi na can ba komai don mumini ya san girma ne to mutum idan ya je madina zai gane mai allah ya tanada a madina shi su gashi da kansa allah ya ce lanubawa annahum fid duniya hasanatan mana gida kyakkyawa shine madina wala adarul lakhirati kuma hakika ladan lahira shine shiga aljanna akbar shine mafi girma ma da madina law kanu ya'lamuna da kafirai da munafukai sun sani da sun yi imani domin su ma su samu wannan ainihin farala
alladhina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun wayannan bayan Allah nan da Allah ya musu wannan tanaji wato su ne wallazina hajaru kenan fillahi dinnan wanda ba su daka waɗanda suka ƙi yin hijira suka zauna suna munafunci ba daga sifar su dai su ne allazina sabaru su ne waɗannan da suka yi haƙuri wato a bisa cutar kafirai suka kuma yi haƙuri suka yi hijira suka bar gida domin ƙoƙarin ɗaukaka addinin Allah suka yi haƙuri suka bi Allah suka bi manzon Allah wa ala rabbihim yatawakkaluna suna masu dogaro a bisa ubangijinsu cikin dukkanin abin da suke aikatawa da abin da suke na bin manzon Allah ba su damu da zancen arziki ko kuɗi ko talauci Allah ne dai suka dogara da shi kuma a cikin dogaransu da Allah yake arzuta su
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي إليهم فسأل تعلمون
Allah ya ce wa ma'arasana min ƙablika duk dai wannan haƙurƙurtarwa ce ga manzon Allah Sallallahu alaihi girmama ba mu aiko ba ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallama gabanin ka illa rijalan face sai mazaje irin ka. mun aiko a- ainihin annabi Ibrahim mun aiko annabi Musa mun aiko annabi Isa kuma duk mutane ne irin ka muka aiko su wato ainihin kuma ana yin wahayi zuwa gare su ma'ana Allah yana yi musu wahayi suna zuwa da saƙonnin Allah zuwa mutane ba mala'iku ba ne su ba aljanu ba ne a'a mutane ne irin ka duk abin da ka gamu da su to sun gamu da abin nan sun gamu da abu irin naka don haka ka yi haƙuri ya rasulallahi eh saboda haka fasalu ala zikiri ya ku kuma bayi da ake kiran ku zuwa ga Allah ku tambayi ma'abota sani su ne malamai cikin dukkanin abubuwan da kuka ji in kuntum la ta'lamu nan kuka kasance ba ku sani ba dan za a zo a ce muku wato ainihin a ta ya mutsa muku hankali na daga imani da manzon Allah sai mutaka za su sai wannan sun yi imani sai kaga wannan ya koma wannan gobe ah, me yake faruwa ai mutanen sun je sun musu hayaniya an ce ba daidai ba ne to shi ne Allah ya ce fasalu ahlal zikir man ku tambayi ahalin sani su ne malamai su ne wanda suke kusa da manzon Allah ku tambaye su wannan addinin da aka zo da shi annabi ya kiran ku gaskiya ne ko kuwa in dai ba ku sani ba ku yi tambaya to wannan fasalu ahlal zikir nan babban magana ce Eh, wannan ta isar wa mutum hujja da yankan hanzari gurin Allah duk abin da mutum bai sani ba a addini ko a ilimi ko a mu'amala ya yi tambaya ba baka tambayi masana ba an kaje kai barna ba ka da uzuri sai ka tambaya komai kake so akwai masana abun ka tambaya in kai koma sai za a kwashe akwai masana yadda za a kwashe tambayi don kakka burma ciki ballantana addini fasalu ahlar zikir nan kuma ya haɗa komai da komai yana ciki kenan isa ma hausa suka ce matambayi baya bata duk inda ka shiga kaga za ka yi dugu-dugu tambayi kar kai shiru mun ga abin da ya faru na maganar tambayar da yahudawa suka naɗo daligar a zo wajen manzon allah annabi alaihi salatu wassalamu an ce alkur'ani komai da komai yana cikin alkur'ani ما فرقنا في الكتاب من شيء كوم هنا alƙur'ani duk abin da ka sani da wanda baka sani ba yana ciki abin da kake nema da ma abin da baka nema duk wani abin da ka sani ko menene yana cikin alƙur'ani wannan shine yake ba wa kafirai haushi kuma abin haka ne duk bincike mai bincike da gwadawar mai gwadawa haka abin yake alƙur'ani ya tara komai da komai shi sa sai da na ali karamallahu wajahu yake cewa da raƙumansa zai bata ya shiga daji ko ya yi wani garin ba zan tafi neman sa ba sai in buɗe alƙur'ani sai na gano inda yake zan je in kama kuma da zan zauna in fassara muku suratul asari in ji sai da na ali sai na cika bayan raƙumi sama da arba'in ban ƙare ba saboda bayanin alƙur'ani duk inda za ka ga an yi tafsiri ko an fassara da baka an taba ne an shige marubutan da suka rubuta sufulilluka dam-dam da yawa sun taba ne sun shige wani ma tafsiri in ka bude sai ka ga malamin ya ketara wata aya bai fassara ba ko lakwaja ba ga tafsiri ba mun siyo shi mun zo muna kan aya ma babu ita daga aya ta biyu sai ta uku ya ƙetare daga saboda ba zai iya ba harka sai Allah wani tafsiri babba mai kyau kai mun zo mu zo mu duba shi ko duba sura kaza mu ga aya kaza an duba babu ayar ya gaji la kamala illa lillah to qur'ani komai da komai yana ciki duk wanda ya bar qur'ani yayi wani waje to ya tafi yawon banza ne to wannan sai ya damu yahudawa a madina shine suka turo daligar a zo wajen manzon Allah wai a gani hakan abin yake manya sai sha wuya inna lillahi wa inna ƙure yar ƙure sai aka to da alkama a ƙoƙo aka samu manzon Allah a masallaci cewa wannan alkamar muke so mazala ya yi bayani in ji yahudawan in za a yi gurasa da ita guda nawa za ta yi amma muna son amsar ba a baki ba a cikin alkur'ani a faɗa daga alkur'ani ta gani to mazala sallallahu alaihi wasallama ya duba alkamar sai ya ce da anas aje gida can waje kaza a kirawo wance mai gurasa sai aka kira wannan baiwa Allah sai ta zo ce gaisuwa sai mazan Allah ya ce ga wannan alkamar duba ki gani in za a yi gurasa da ita za ta yi guda nawa sai ta ce ya rasulullahi wannan alkamar idan aka nake ta yanzu haka da dusarta za ta yi mana gurasa guda biyu irin mai faɗin nan ta larabawa amma idan aka sirfe aka fitar da dusar za ta yi guda ɗaya da ‘yan ƙarama ɗaya da rabi kowa na ji sai manzala ya ce da wannan bai huda to ka ji amsa wannan alkamar za ta yi gurasa biyu kuma an sirfe za ta yi ɗaya da rabi sai ce da manzala a ya muhammad ne da za ka buɗe ƙur'anin ka a cikin ƙur'ani nake so mu ji amsar kuma ka kirawo wata mata ta gaya mana sai ta yi ƙur'anin ne ba mu amsa shi ce mu kirawo ta fasalu ahalar zikiri in kuntum la ta'lamu shi qur'anin ne yace a kira wata kenan ce kai wannan qur'anin na yadda komai na ciki gani saboda haka shi alqur'ani shine kat Allah ka ba mu iya ganewa
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون بالبينات ishe ai wannan kuma adafi ne akan arsala ishe can da Allah tabaraka wa ta'ala ce ma arsalna min qablika illa rijalan to arsalna din nan mu aiko su ne kuma bil bayyinati da wato ainihin ayoyi waɗanda suke bayyananu su ne hujjoji gamsassu wazzuburi mun aiko su kuma da wato littattafai da aka sassaukar a gare su wa'azana ilaika zikira kai ko kai kadai kai ya rasulullahi muka saukar da ainihin alkur'ani a gare ka litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim domin ka bayyana ga mutane abin da aka saukar zuwa gare su ne daga abin da ya kamata da abin da bai kamata ba abin da aka yi hani da shi da abin da kuma wato ainihin aka yi umarni da shi shine ka gane su gane halal su gane haram su gane amuratu su gane manhiyatu don haka muka ainihin saukar da alkur'ani a gare ka wala allahum yatafakkaruna zama suna masu yin tafakuri da wa'azantuwa da abin da muka aiko ka da shi shine alqur'ani afa amina allazina makaru sayyiati an yakhsifa Allahu bihim al-ardha aw yatiyahum al-'adhabu min haythu la yash'urun shin yalla waɗannan da suka ainihin aikata mummuna ainihin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka zauna suka kulla makirce makirce a shawarar yadda za su yi da manzon Allah wannan kuma aya ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ita isharatan zuwa abin da ya faru a daren nadawati na shirye-shiryen mitin da da suka yi na halakar da manzon Allah suka zauna suka yi ta shirya yadda za su yi mitin ya za su yi da shi wasu suka tauna suka ce abin da ya kamata a yi a kore shi kawai a kafa masa doka ya bar makakar ya kuma shigowa ko kuma wato a kashe shi ko ko a a ɗaure shi a kulle shi a ɗaki a hana shi ci da sha wasu suka ce a an aka kulle shi a samu ɗaki ɗan kankane a samu wajen da za a dinga zurawa ana ɗan miƙa masa lomar abinci wannan duk sharin da mutan maka suka shirya ne Allah ya ambaci wannan a suratul anfal ko yaqtuluka wa yakhrujuka an ko duk wannan magana tana nan to saboda haka sai Allah tabaraka wa ta'ala yasa suka haɗu suka yi ta mace amma a lokacin suna ciki an kukkulle ba mai shigowa can sai aka ji hayaniya da irin bakin kofa wai wani tsoho ne ya zo ya ce shi sai ya shigo a abu jahal ya fito da gudu da sauri wane ne sai ga wani tsoho mai baka fuska umuna da baƙaƙen kaya yana dogara sanda da ƙyar yana tafiya sai ce yaro na ji aikin da za ku yi na kirki kuna shirye-shiryen yadda za ku halakar da wani ya mace sunan manzon Allah shi ne na taho in zo in ba ku shawarwari irin namu na dattijai sai abu jihal ya ji daɗi ya ce a to taho taho shigo shigo ku ba shi hanya da suka shiga aka zauna kafin ya fara magana sai suka ce to wai kai wannan tsoho daga ina kake sai ya ce ana shehu min najar shi da gariyar ya taho shi ne ake ce an ga tsohon banza ya ce tsohon najadu shedan ne to shi ne shi ma ya ba da shawarar duk da za a yi dai to wannan zaman da suka yin da shawarwarin da suka yin da abubuwan da suka kulla shi ne allah tabaraka wa ta'ala yake cewa to dukkanin abin da suka shirya na muna na muna ne ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gani ya kusanta an ya asfallahu bihimul arba ubangiji ya kifar da su ya goge zira su a cikin ƙasa ma'ana ya nannatsar da su shin kiris Allah ya haka a wannan lokacin kamar yadda aka yi wa karuna amma da yake ya yi alkawari ba zai wa al'umma annabi muhammadu haka ba ma'ana da da akwai abin da Allah zai a lokacin to ya kusanta Allah ya kece ƙasa ya ninnatsar da su waɗannan mutana aw ya ce ya umul azabu ko ko azaba izo musu take wuta ta zo ko tsawon jibrilu ta zo a wannan lokacin da suke shirye-shiryen yadda za su yi da manzon Allah azaba ta zo musu min haisu la shuruna ta inda ba su sani ba
aw ya khudahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم كوكما أبنجي الله تبارك وتعالى يا دمكيسو معنا يكاما سو أتكين تفية تفية سو in sun yi tafiya ya halakar da su kawai a turo iska ta barar da su in sun tafi tijara kuma hum bi mu'jizina duk ba masu gajiyar da Allah bane ba su da iya kubuta daga azabar Allah ba sa gajiyar da Allah aw ya'khuzahum ko ko ubangiji ya kusanta ya dange su ala tahawufin a bisa tsoratarwa ma'ana Allah ya firgitar da su su firgita su dinga jin tsoro kullun su zama a firgice har tsoron nan ya zama ya halakar da su duk Allah zai iya yin haka fa inna rabbakum ku yi sani hakika ubangijinku Allah la ra'ufun wato ainihin mai jin kai ne rahimu kuma mai rahama ne ga bayansa shine rahama da yi bayan nan ra'ufun rahimun ga kafiran ne domin ra'ufun rahimun ga mumine kullum Allah yake to wannan la ra'ufun mai jin kai ne rahimu kuma mai rahama ne gare su da ya jinkirta musu ukuba duk abin da ya shiryo dinnan bai yi ba bai kisfe ƙasa da su ba suna nufin kuma akan manzon Allah sannan kuma bai wato ainihin daddamke su ba wato ainihin a cikin tafiyoyinsu sun tafiya su je shan kasuwanci sun je sun dawo ba komai da su ba sannan Allah bai damke su ya zuba musu firgici da tsoro sun gigice ba duk ya kyale su wannan kyale wanda yi musu ya jinkirta musu to lara'ufun bihim rahimun bihim mai rahama ne da jin kai gare su ya jinkirta musu ne don rahamarsa gare su amma Allah tabaraka ta'ala ya damke su ya kama su daga baya a ranar bada dan duk wanda suka hadu a mitin din nan su duka wajen sama da su nawa a cikin mitin din da suka hadu sai manyan manya manyan da babu irin su wajen wajen su kusan arba'in da wani abu da su ne kat ɗin kafirci a maka da iskanci gabaki ɗayansu kakaf ɗin kwamitin wannan gurup ɗin abadar aka kashe su ba wanda ya shura sun ga kisan wulaƙanci na'am alhamdulillah sai tambaya na'am alhamdulillah
wata bayo Allah ce ta aiko da tambaya na'am ita Allah ya zarci mijinta ko in ce ya zarci kansa da neman neman mata subhanallah to shine ta je gurin wa'ansu ko malamai zan ce ko kuma dai bokaye ita dai ta ce malamai na'am wai sai suka ce mata ta cire a farcenta na kafa da na hannu sannan ta yanko wasu gashishika na sassan jikinta idan ta hada aka yi wasu abubuwa to zai daina neman mata to shine ta shiga kuma kokonto gashi dai ba ta son neman mata da yake yi amma abin da aka ce ta yin kuma sai take ganin kokonton kamar akwai bata a ciki shi ne take tambaya gaskiya wannan ba hanyar suna annabi ba ce kuskure ne kada masu ne su haka na hada a yi wani abu da sauransu ƙarshen tana yada da irin wannan abubuwan akai wani lokaci da za a ce sai ta ba da kanta ma za ta samu nasara ta mallaki miji ka gani kuma wannan tsari ne ake yi a ce a mallaki zuciyarsa ya daina fita ba kyau dai inda za a nemi taimakon allah a nema ta hanyar da annabi alaihi salatu wassalamu ya nuna mana a yi addu'a a karanta ƙur'ani mu yi salati ga manzon Allah mu yi tawassuli Allah ya yi kawai shi za ta yi in malamai ma za ta je ta ce a yi masa a mata addu'a don Allah ya raba shi da wannan to ya yi amma da zai ce ta yanko farcenta don wannan yanko farcen da yanko hammata da yanko gashin kai da yanko ina ne duka idan aka yi aka hada Karshen ta wani abu za a hada mata da shi a ce ta je ta barbada masa ya ci ƙarshen dai abin kenan to wannan babu kyau wannan ba malamai ba ne bokanci ne tunda an fita daga hanya in dai mutum ba zai karanta alkur'ani bai nemi allah ya masa ɗauki ba za kuma a zo a yi wato ainihin wato ga salati ga manzon allah ba to me za kuma a yi yankan farce mai farce zai yi kuma da yawa wasu mazajen sukan shiga neman mata ne da sababin matsalar matan gidan ki yi addu'a kuma ki san dabarori da hiloli da biyayya da za ki kwantar da hankalinsa ya zauna da ke in mutum ya tafi waje yana neman mata ke ma ai mata ce ki yi mana dabara irin na mata da hila da rangwada da yanga to mata ba sa yin haka idan ba a samu na Allah wannan ya samu bayan Allah sun kama hannunsa ba kuwa sai ya yi wani wajen kaga an cuce shi kuma ita ma ta cutu ki tsaya sosai tsayin daka amma ka samu matan duk da dai wani abu kamar za a ce kaddara ce ta shedan amma a samu mai mata yana bin mata ma to matar tasa ko matan nasa su ne suka ji kunya duk abin da miji zai bukata ai ke mace ce kin iya ita wajen karuwar can da zai je baran wada za ta yi mabba da ta sha hoda da turare a sha soyayya sannan a saba Allah keki masa ma sai zauna amma za ka ga mata a gida magana kirki ma bata iya wa miji ba rangwada sautin ma bata iya ba za ta yi ma magana ne gatse-gatse kamar namiji yanzu waya za ka gani za ka ga mace in budurwa ce ko bazawara ce bazawara ce za ta yi waya sai ta caccanja sauti halo kaza kaza bai ka gani amma mata kawai ba za ta yi maka halo irin wannan ba bai bai ni ban san ma ana cewa wanda ake so baby ba kawai na tariya ta ce min wai baby nake an na ta faɗa wai ta ai wance baby to ke ma ki ce na ki baby mana ke masa rangwada ke masa zantuttuka masu daɗi ki dinga sa kwalli ba zazzara ido ba yin abu gazar-gazar in mace ta zama namiji ba dole ka gudu ba shi namiji yana son jinsin da ba nasa ba mace in yadda ya samu can yadda za a yi yanga ana tafiya yadda zai gani hankalinsa ya tafi ya yi wani waje shi a sai shi Allah mata a taimaka a tsaya tsayin daka bayan addu'a da kuma tsayawa da hila da abubuwan da Allah ya zuba wa mata ya zuba musu faraloli da yawa wallahi wata in ta ga dama mijinta ko ta ce ya fita ba zai fita ba saboda daɗin zance da saurara da murmushi to amma an kyale ka an barka kawai a banzace can kuma ka je ka gamu da wata baiwa Allah ta iya maka fari da abin nan kaga ba sai abin da Allah yi ba sai ne ba an samu saboda haka addu'a za a yi karaje a haɗa abin da bai halatta ba kuma a yi ta kama kafa da annabi kuma sannan a tsaya tsayin daka a tsaya tsayin daka da hila da kama hankalin mijin kuma shi mai gida ko ba a samu masa da hakan ba ya yi haƙuri ya zauna kai zaman ka a gida kan ka tafi ka saba Allah ka ɗau sharbi kai ta yi sai salati ga annabi ya wakilci wannan rangwada kai ta jin sanyi da daɗi a ranka Allah ka ba mu dace na sai wani bawan Allah shi kuma yana sana'ar sai da dabbobi na to kuma a kudin shi sun kai nisabi na to shine ce sai ya sayar da dabbobin sannan zai hada kudin sannan ya fidda zakar ko kuma a zai lissafa ne hada dabbobin kawai ya fitar a ba a lissafa da dabbobin na'am kadara ne ba a lissafa da kadara sai dai in dabbobin za a yi zakarsu daban su dabbobi zaka ta su an sun kai adadin da za a yi zakarsu wannan su zakarsu daban amma kudin sayarwar dabbobi ko ba za a hada su da adadin dabbobi ba kudin da da ake da su na dabbobin nan sun hadu sun cika sharuɗa uku nan sai a fitar da zaka a cikinsu na'am su kuma dabbobin in sun cika sharuɗa uku nan suna da yawa sun kai adadin su ma sai a fitar da su a ciki
in na fahimta shi abin da yake nufi kamar nisabin a, dabbobin shi abin da yake lura da shi kamar ya ta'allaka ne da masu kiwon dabbobi shi kuma yana siya ne ya siyar eh na sai a to kuɗin zaiwa na'am eh, eh dabbobi dama na masu kiwo ne na'am amma kuɗin nan da yake sayarwa idan dai an sayar da kuɗin dabbobi sun taru sun kai adadin nisabi su za a fitar amma waɗannan dabbobi da ba zama suke ba yanzu zai sayar gobe ya sayar jibi ya sayar kaga ba ba zama suka yi ba balle ya ce sun yi kai shekara da za a fitar amma kuɗin da yanzu sun shekara su za a fitar da su a fitar musu da zakka alhamdulillah alhamdulillah ربي نجي من كل شر